بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في ولوغ الكلب babin da ya zo na bayanin hukuncin lallagen kare a cikin ruwa an kare ya sa baki a cikin ƙwarya ya sha ruwa ya za a yi قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا منذ الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا ولغ الكلب في الإناء إن كري يللجي أتكم قريا كو مزبي كو داروبا كو منيني فاغسلوه سبع مرار كوانكي سو بكوي أساروا أوانكي أساروا أوانكي أسار سو بكوي والثامنة عفروه بالتراب سيأن وانكي سو بكوي na uku shi a sa kasa a goge a goge a goge shi ne na takwas a saba a mirarin a wanke su bakwai na takwas sai a sa kasa a goge saboda wannan abin da yake da shi din sai kasa zai iya cire wannan kasa ita abin da zai cire babun fil babun wani babi alfa'aratu taqa'u fi saman fi samni bera ta fada a cikin mai ba mai mai ruwa ba man shanu daskararren mai kenan daskararren mai man shanu da man kadai da me kaki ne sai kuma me eh su uku kenan ko eh manja yana da yin kauri dai amma ba ya daskare ba eh man kaɗan ya ai an fada قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن الزهري عن أبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها الله كرمت الداتجي أن فأرة وقعت في سمن فماتت بيراكي نكو in bera aka samu bera cikin mai matacciyar bera ko? ko matacciyar bera matacciyar matacciyar bera aka samu matacciyar bera cikin mai to in man daskararren mai ne shi a cire shi haka inda ya duka sai a cire ayar sauran sai a yi amfani da shi to amma ruwa ne fa ruwa ne fa man ba da skararre ba ne narkakken mai ne sai a zubar ne? alkuha wa ma haulaha wa kuluhu sai a jefa a cire a rede a cire shi haka a rarrake a cire shi ayar sauran abin da ya sauran za a yi amfani da shi amma narkakken mai ne ya riga ya shafi duka kenan yayyo za a ciki babu al'ittiƙa'u min al-bauli ana son mutum ya kiyaye kanshi da fitsari kar fitsari bawali ya taba jikin mutum ko tufarsa ko menene da menene ana ganin wani abu ne wa tahsibunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim abu ne mai girma za mu ga tasirin wannan a cikin shari'a قال أخبرنا المؤلى ابن أسد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن كربونك عبد الله عباس الله يكرم سيدائتي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين منذ الله صلى الله عليه وسلم يا يا شيخي وجن وإنسو كبرك أبو فقال سيتي إنهما لا يعذبان في قبورهما yana wucewa wajen sai ce innahuma bitawkid tabbas su biyu din nan la yu'azzabani wallahi ana yi musu azaba a cikin kabarin ba lalle ne kai ka gani ba ko ka sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mishi abin da bai nuna ma kowa ba ko fi quburihima wa ma yu'azzabani fi kabir sababin da yasa ake musu azaba din nan ba wani abu ne mai wahala ba da zai wahala a rabu abin da ba ba wani abu mai wahala ne yasa suke shan wannan azaba ba fitsari da in ka kiyaye ba shikenan ba sai ce amma kana ahaduhuma yamshi bin namima sababin wannan azaban ɗayan su yana tafiya yana annamimanci ne yaje annamimanci nan yaje hada can yaje hada shine sababin abin da yasa Allah ya mishi azaban kabari wa kana al-akharu la yastanzihu min al-bawli aw an al-bawli aw min al-bawli ɗayan kuma shi baya tsarkakewa baya tsarki daga bawli da ya gama bawli sai tashi baya hakura har ya gama ya tsarki da ya tashi kuma wani ya ɗigo kan to wanda wanda ke ɗigowa ɗin shine sababin a yi mishi azaban kabari an fahimta qala thumma akhadha jaridatan ratbatan fakasaraha sai manzo Allah manzo Allah ya dauki tanka reshin bishiya ya tsaga guda biyu ya dasa ɗaya nan kabarin ya dasa ɗaya can kabarin saboda me sai ya ce فغرز عند رأس كل قبر منهما قطعة ثم قال سألنا سيتي عسى الترجي عسى أن يخفف عنهما حتى يبسا mai yiwuwa a yi musu saukin azaba ɗin kafin waɗannan wannan reshen ya bushe matuƙar yana ɗanye Allah zai musu saukin azaba kafin ya bushe an fahimta babu albauli fil masjidi to yace babu albauli fil masjidi me yace ce alakan babu fitsari a cikin masallaci wai zai fitsari a cikin masallaci amma in ya faru zai daga hankali ai tashin hankali to abin da yake so ya nuna mana kenan eh balle ma in ya zamana wanda ya yi din jahili ne bai sani ba eh قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبانا يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال يتي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونبلا رب قوي يازو وجمز الله صلى الله عليه وسلم فلما قام da ya gama abin da ke sai ya tashi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bala fi nahiyatil masjidi zai tashi ya je wani wuri cikin masallaci ya samu gefe shi tsuguna ya yi bauli kala fasaha bihi ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahabbai da suka gani wannan ya daga kai ana na tsawa suna tsawata mishi dan me zai tsuguna yana fitsari a wajen bauli a wajen fa kaffahum anhu sai manzo Allah ce a a da'uhu wata da'uhu ku kyale shi saboda ya tsuguna yana fitsari ko yana tsaye yana fitsari in kuka kyale shi zai yi fitsarin shi gama lafiya lafiya amma in ku tsawata mishi zai tashi shi fitsarin kuma yayi mai maimakon ya jike waje ɗaya sai ya babbata waje wajeji sa'annan kuma in ku tsawata mishi zai rike fitsarin ya koma sai ya cutu shi kuma musulmi darajar musulmi a wajen Allah ya fi darajar masallaci an fahimta shi manzo Allah ce a daru da'uhu la tazrimuhu kada ku cutar da shi ku kyale shi sai da balarabin kawai ya gama fitsarin shi ya tsima ya gama fitsarin shi tsab sai manzo Allah ya ce a kawo ruwa a zuba inda ya fitsarin tukunna ba aka kawo ruwa sai aka zuba inda ya fitsarin sannan sai manzo Allah ya ce mishi ya kai wannan wajen ba saboda irin waɗannan aka yi su ba wajen fitsari ba ne wajen sallah ne da karatun alkur'ani da ambaton Allah sauka lafiya فكفهم عنه ثم دعا بدلو من ماء sai manzo Allah ce a kawo ruwa cikin bokiti ko roba ko mazubi sai aka kawo sai manzo Allah ya zuba wajen sai manzo Allah ya nuna musu in najasa ta samu wuri aka kawo ruwan da yafi karfin wannan najasar aka zuba wajen ya tsarkake an fahimta fasabbahu ala baulihi sai zuma akan baulin sai suka san ashe in aka samu najasa wuri wuri in aka ɗebo ruwa mai yawa aka zuba kan najasar wajen ya tsarkaka kenan sannan kuma suka san suka san cewa darajar darajar alfarman musulmi ya fi darajar masallaci babu baulil gulami allazi lam yat'am babin zai zo na bayanin yaro da bai fara cin abinci ba yana shan nonon mahaifiyarsa me yayi hukuncin fitsarinsa in ya taba jikin mutum ko ya taba wuri sai an wanke da ruwa da sabuli da menene da menene qala akhbarana usman ibn umara qala haddathana malik ibn anas wa haddathanahu an yunus aidan an az-zuhri an ubaydillah ibn abdullah ibn utba an ummi qais binti binti mihsan radiyallahu anha أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها أم قيس إذا تزوج من الله دانتا لم يبلغ أن يأكل الطعام بفارة أبنتي بتكون هنا شنون هنا فأجلسه في هجره sai manzon Allah ya karbe shi ya dora kan cinyarsa mai albarka tawazu'ancin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam fa bala alaihi sai yaro yayi bawli a kan cinyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to ya yi ya mata fada ya mata tsawa ya jefar da ɗan a a a a fada bi ma'in sai ce ku kawo ruwa sai aka kawo ruwa fana bahu wa lam yaghsilhu da aka kawo ruwa sai ya ba ya yayyafa inda ruwan ba walin ya taba bai ba a wanke wajen da ruwa da yawa ba yayyafawa akai an fahimta tunda bai ci abinci ba in haka yayyafa ruwa wajen ya tsarkaka ke ana gani yadda manzo Allah ke tarbiyantar da mutane ko eh da da zafi yake yi da sassauci da sanyi da nuna yadda mutum zai iya fahimta an fahimta in yaro aka kawo yaro ko ta kawo yaro ta ajiye ko yaro ya zo da ya fara fitsari ki zaki dauki danki zaki dauki danki fada mata fada zaki ta zo ta dauki danta ko da zo ta dauki danta tunda ya yi fitsari ko ya yi menene da menene ya zama danta to da ya girma ne ya samu kuɗi kuma dan shi ne shi babu al'ardu yutahhiru ba'daha ba'dan ma'ana kasa tana tsarkake kazanta ko najasa dama me ake ibada ko ruwa a yi alwala ko kasa a yi taimama ba haka ba ne ba ko ruwa a yi istinja'i ko dutse a yi tsarki da hogi ba haka ba ne ba abubuwa guda biyu ne ruwa da kasa suke tsarkake abu قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أنها سألت أم سلمة تتنبي أم سلمة تتي رضي الله عنها فقالت تتي إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر tace ma ummu salama ni mace ce da nake sa nake tsawaita tufata ta yi tsawo har kasa tana jan kasa zan bi wajen kazanta kuma zan wuce zan bi wajen kazanta kuma zan wuce ina tafiya ta to me ke hukunci a lokacin da tufata ta shiga cikin kazanta din shikenan ya me ke hukunci qalat ummu salama sai ummu salama tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yutahhiruhu ma ba'dahu inda kika shiga wajen kazanta din sai kika wuce tufar tana jan kasa da kika wuce wajen kika tsallake wajen kazanta din inda kika je wajen kasa din da ba kazanta kasanta tsarkake wajen قلت لأبي محمد تأخذ بهذا قال لا أدري yace to zaka dauki wannan hukunci yace ni ban sani ba to in baka sani ba ai wani ya sani ko babu tayammu to tsarki alwala kenan an gama alwala da wanka ko to saura kuma taimama dama guda biyu ake ko alwala ko taimama taimama abu ne da yake ta'abbudan aiki na na ibada ba za ka yi ce ga illarsa ga illarsa ga illarsa ba in ba haka ba aka ce ka ɗebi ruwa ka yi alwala ka wanke komai in ba ka samu ruwa ba kuma ka ɗauki ƙasa ka zuwa to me kenan mana ibada ce addini abinda aka ce kai shine daidai shine addini ba dabaranka ba azancinka an fahimta babu tayammum babin da yazo na taimama da hukuncinsa da yaya ake yin taimama din mana hukuncin tabbatan hukuncin taimama a shar'ance da in ya tabbata kuma to yaya ake yi قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عوف قال حدثني أبو رجاء أبو رجاء الأطاردي الأطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال يتي أن كربو دغا سيدنا عمران بن حسين الله يكرم سيدنا يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin muna tafiya matafiya thumma nazala sai manzon Allah ya sauka fada bi wudu'in fatawadda'a sai ce a kawo masa ruwan alwala sai aka kawo ruwan alwala sai ya alwala thumma nudiya bis salati fa salla bin nas sa'annan aka kira sallah sai manzon Allah ya ma mutane sallah yana liman falamman fatala an salatihi da manzon Allah ya idar da sallah ya juyo فإذا هو برجل معتزل لم يصلي في القوم manzo Allah na juyowa sai ga wani gefe yana zaune daga dukkan alamarsa bai yi sallah tare da mutane ba don daga ganin alamarsa za a gane ya kebance kansa mu'tazilun ya kebance kansa fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ba tsawata mishi ba ba tashin hankali ba ba zagi shi ba sai ya ce mishi ma mana aka ya fulanun an tusalliya fil qaum ya kaiwa ne me ya hana ka yi sallah tare da mutane me yasa baka baka yi sallah tare da mutane ba da fada aka yi da tashi hankali aka yi da cin mutunci aka yi a'a abinda aka ce mishi kenan fa qala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asabatni aljanabatu wala ma'a janaba ce kuma ba ruwa to ya zan yi ba zan yi ba yi wanka ba balle in yi alwala in zo in yi sallah sai na sauran na zaune ina ina jira ku gama sallah in ga me zai faru ba haka bane ba ai wannan abin da yi ba shi ka hukunci ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alayka bis sa'idi fa innahu yakfika an samu hukuncin taimama kenan ko yanzu taimama a shar'ance an samu nassi kenan ko babu nassi alaika bis sa'idi ruwa baka samu ruwa ba to akwai kasa to kasa kuma wanka za a yi taimama za a yi fa innahu yakfika as-sa'id din nan ya wadatar da kai in zaka shekara ɗari babu ruwa yana maye ma ruwa ne daidai da ruwa kenan yake ko daidai da ruwa kenan yake yanzu an samu hukuncin yin taimama kenan ko قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر وأسمتان يوسف في تسنة فيها فحضرتهما الصلاة سلوكة الصلاة يزو وليس معهما ماء كما باسد هو أتاري قالوا كتن صلاة يزو فتيمما صعيدا طيبا شي سكا يتيمما فصليا سي سكا يصلى ثم وجد الماء بعد في الوقت da suka yi taimama suka yi sallah kafin lokacin sallan ya fita shi kuma suka samu ruwa ga ruwa da babu ruwa ne muka yi taimama ga ruwa fa'ada ahaduhuma as-salata bi wudu'in sai ɗaya ce to da mun yi alwala ne ba mun yi taimama ne ba ruwa tun daga ruwa kuma akwai lokaci bara na yi alwala na yi sallata walam yi idil akharu ɗayan shi'a da aka yi taimama aka yi sallah shi kenan bai sake yin sallan ba sun ma'ata ya rasulallah sallallahu alaihi salama fa zakara zalika lahu sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka bashi labari ya manzon Allah mun fita tafiya su lokacin sallah ya kai babu ruwa muka yi taimama bayan mun idan da sallah sai ga ruwa sai ni na yi alwala na sake sallata ba abin kirki ke na yi ba ai za a ba shi digirin girmamawa ke da faƙala lillazi lam yu'id fazakara zalika faƙala lillazi lam yu'id ko ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد sai manzon Allah ya faɗa ma wanda bai sake sallan ba asabta sunnata wa ajza'atka salatuka asabta sunnata wa ajza'atka salatuka wa qala allazi tawadda'a wa a'ada lakal ajru marratayn wanda ya sake alwala ya sake sallan aka ce kana da lada biyu wanne ne ya fi kenan na farko saboda me ya dace da sunna asabta sunna asabta sunnata ka dace da sunna kai kuma da ka sake sanna kana da lada biyu tun da ka yi aiki biyu to me ke nuna cewa asabta sunnata shi ne ya fi a fardan kai ka kawo wannan ai kai ka kawo wannan eh a me kuma ya kawo zancen kuskure manzon Allah ya tabbatar da shi har ya ba shi lada biyu eh har ya ba shi lada biyu ina me ya kawo kuskure kuma kuma ya samu lada biyu a mai kawo kuskure kuma cin abinda manzo Allah ya tabbatar da shi kai ma halafta sunnata ke da tun da manzo Allah ya tabbatar da abu kuma kace kuskure ne ladan sunna ya
shi wannan wanda aka ce asabtar suna shi ya fi yaya karka maimaita muna abin da muka faɗa me yasa abin da ake tambaya ke nan amma mun ba mu faɗi wannan magana ba an faɗa shi ya dace da suna shi kuma wannan saboda ya yi wahala biyu ya yi wannan ya yi wannan kowanne ya samu lada
ai ka maimaita abin da muka faɗa ke nan ba abin da ka yi tau shi ke nan ma hiya sunnatu هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وأن التقرير نكوة تقريري بني تقريري كذا ba haka wani ba ina ba nan takiriri manzo Allah ya kayi abu ya ce ya yi daidai ko ya gani ya yi shuru ko ya ce ma ya yi daidai asabta sunnata kenan ko هذا أصاب السنة بالنص وهذا أصاب السنة بال هذا نص أصبت السنة نص قاطع في محل النزاع إيه؟ يا ذا أتيك بدأي ma'ana haka za a ci gaba da yi يا يا ذا أتيك بدأي in aka samu hali irin wannan to yadda kai din nan haka za a ci gaba da yi to wannan shi kuma da aka tabbatar da shi in ya sake yi shifa shi yayi kokari ne eh ya yi ijtihad
ijtihadin sa manzo Allah ya tabbatar ko bai tabbatar ba shi ma yayi daidai ke yanzu in irin haka ya faru in kuma ya sake yin haka yana da lada biyu ko ba shi da lada biyu gobe in ya saba yana da lada biyu ko yana da shi wannan kuma in irin haka ya faru asabta sunnata a ina mana wannan shine daidai dacewa ma'ana haza a saba sunnata bin nas min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa haza a saba sunnata bi istinbatan alaysa kadhalik don cewa ya asabta sunnata wa ajza'atka salatuka ka dace da sunna sallaka tayi abinda ake so kenan sunna to wahala biyu yi a to in aka ce wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallama sai mu ce mishi yayi yaya ya yadda wanda na farko ya yi ya yadda aka asabta sunnatai an fahimta manzo Allah ce asabta ajratain tunda manzo Allah ce lada biyu ka samu bai ce saboda kaza eh bai ce saboda kaza saboda kaza ba to sai mu kowa sai ka ce ya sa da lada biyu don taimama don alwala don ya maimaita sallah manzon Allah ya bashi lada biyu wa isa ya rage lada ya bashi lada sallallahu alaihi wa sallama babu tayammumu marratan babin da yanzu an tabbatar da yin taimama a shar'ance ya halatta kuma da kasa da kasa ake da me ake taimama da kasa ake taimama to so nawa ake yi ha قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن عزرا عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن أمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين قال عبد الله صح إسناده wannan riwayar na Ammar bin Yasir yace manzon Allah ce taimama darbatun lil wajhi wal kaffain ma'ana in ka buga kasa su daya da shi zaka yi fuska da hannu shikenan taimama ta yi wayan su riwayoyin kuma suka ce darbatu zaka buga so biyu darbatun fil wajhi lil wajhi darbatun lil yadayn to wajen yin taimaman ne sai aka kawo misalin taimaman ana yi ne don sassauci to sai kuma aka kawo yadda aka koya taimaman sai kuma yazo yana da ya zama wahala kenan ko ba haka ake yi ba ko ba haka bane ba shi kuma manzo Allah ce inna ma yakfika an taqula hakaza قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أنها استعارت قلادة من أسماء رضي الله عنها نانا عائشة الله يكرم سيدا ita ta karbi aron sarkan wuya daga wajen wa daga asma yar uwarta kenan fa halakat ana cikin tafiya sai abin wuyan ya bata فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها shi manzo Allah ce wani da wani ku ku biyo ku bi hanya ku koma inda muka fitaho ku je ku binciko ku nemo ma Aisha sarkan wuyarta Aisha sarkan wuya guda nawa ne a lokacin sojojin da ke tafiya bataliyan manyan janarorin da ke tafiya akwai Abubakar akwai Umar manya-manyan janarorin manzo Allah suke cikin wannan tafiyar amma ba ce a to wace ce Aisha mece ce sarkan wuya a tafi a tsaya hakkinta ne a je a nemo mata sarkan wuyarta saboda hakkin mutane hakkinta ne a duba kai ne wajenka ba komai ba ita wajenta komai ne an fahimta fa adrakathumus sala fasallu min ghairi wudu'in da suka tafi a hanya sallah ta kama sai suka sallah ba alwala falamma atau annabiy sallallahu alaihi wasallam shakau zalika ilayhi da suka dawo suka ce manzo Allah da muka je neman sarkar na Aisha sallah ta kama mu babu ruwa sai muka yi sallah ba muka yi sallah ba alwala fa nazalat ayatu tayammum sai Allah ya saukar da aya sanadiyan sarkan wuyan na na Aisha wacce ta yi aro wajen wa na na asma' shi Allah ya sauko da aya daga sama sanadiyan wannan abin da kai kake gani ba komai bane a wajen faqala usayr ibn hudayr shi wani sahabi yace jazakillahu khairan bayan ta bada wahala kuma ka ce jazakillahu khairan saboda sanadiyan ta Allah ya saukar da aya aka shar'anta taimama fa wallahi na rantsa da Allah ma nazala biki amrun qattu إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة wata riwaya ma hazi awwal barakatukum ya ala abi bakr ya ku iyalan abubakar ba farkon albarkan ku kenan ba so da yawa saboda kina na aishin abu ya faru sai Allah ya saukar da aya ya kubutar da ke kuma musulmai su samu sauki a ciki taimama da me ake yi aka ce sa'idan tsayiban kasa ko fata yammamu ay faqsudu sa'idan ma mana as-sa'id eh fata yamma mu sa'idan mana faqsudu in da lokacin sallah kai babu ruwa ku nufi as-sa'id tayyiban sai ku yi taimama ma huwa sa'id eh kasa ma huwa sa'id eh me? ka ce kasa shi kuma ya ce da abin da ya fito a cikin kasa kamar yashi me ya bambanci tsakanin yashi da kasa ke dutse a dubba bigire fata yamma musa'idan as-sa'id suka ce duk abin da ya fito daga cikin kasa daga kasa ne daga menene da menene duk abin da za a samu kura a cikin shi to yanzu in lokacin taimam a yayi sai ka buga wannan darduma sai kai taimama taimama ta yi saboda me saboda akwai me kura to sai ka bugi bango garu da ke gaban ka ka buga sai kai taimama ta yi saboda me so a yanzu an koma ana duwan lahallari ne? wai an koma ana nazarin lahallari yanzu ana sake karanta lahallari yanzu babu filghusli min aljanabati babin da ya zo na wankan janaba wankan janaba قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن سليمان عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت an karbo daga sayyida maimuna Allah ya kara mata yadda yar uwan mahaifiyar mahaifin Abdullahi dan Abbas khalatuhu yar uwar mahaifiyar mahaifiyarsa kenan tace wada'tu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'an tace na ajiye ma manzo Allah ruwa na tana dan masa ruwa fa afraga ala yadayhi faja'ala yaghsilu biha farjahu falamma faraga na aje mishi ruwa sai karkata ruwan ya ɗebi ruwan sai ya tsarki da ya gama tsarki masahaha bil ardi sai ya ɗauki hannunsa mai albarka ya goge kasa ya wanke da kasa au bi ha'itin ko daga daga bango shakka sulaimanu thumma tamadmada wastanshaka sa'an nan ya kurkure baki ya shaka ya tace faghasala wajhahu wa dhira'aihi ya wanke fuskarsa da hannunsa ko wa sabba ala ra'sihi wa jasadihi sannan ya zuba ruwa a kansa mai albarka da sauran jikinsa falamma faraga da ya gama tanaha wajen ya riga ya jike sai ya kauce kaɗan ya ja kaɗan faga salar rijilaihi sai ya wanke kafafuwarsa guda biyu fa'asaituhu milhafatan wa ja'ala yanfudu biyadihi sai na kawo masa mayani ko tsumma ko tawul ko menene bai ce komai ba bai karba ba bai hana ba yaje yana karkada jikinsa da hannunsa mai albarka qalat fasatartuhu hatta tasala sai naje na kare shi har ya gama wanka ba abin da zai gan shi kenan qala sulaimanu fa zakara salimun anna ghusl an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha kana min al-janabati mai riwaya ya ce wannan wankan da manzo Allah ya yi sanadiyar yin wankan shi janaba wankan janaba kenan an fahimta قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة manzo Allah zai wanka jaraba sai wanke hannayensa guda biyu masu albarka sa'an nan yayi alwala irin alwalar da yake in zai sallah thumma yudkhilu kaffahu fil ma'i sa'an nan ya shigar da tafinsa a cikin ruwa فيخلل بها أصول شعره حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ سأنا يشقد هنوسا أتكين روامي البركة يصيبه شيء ساي تشو دقاشن كنسا har sai in ya hatta idza khuyila ilai har e aglabu zanni cewa ko ina ya samu ruwa annahu kad istabra'a albasharata arafa biyadihi gharafa biyadihi thalathat gharafatin fasabbaha ala ra'si thumma igtasala ma'ana sai a sa hannu a cikin ruwan adebu a cuccuɗa gashi shehu usman dan fodi yace ai al'amuran shari'a sau da yawa ala aglabi zanni ake tafiyar da su me yasa yace duk mai suma wanda yake da gashi a kansa in zai yi wanka yana da tabbas ruwa ya kai ko ina da wannan tabbasin sai ka gani ba abu ne da zaka sani ba to waye ke gani ba wanda zai yi to amma ka cuccuɗa ka zuba ruwa ka bubbuga ka samu ka samu me ya za ka yi ka samu yakini ya za a yi ka samu yakini abin da ba gani ba eh in ka samu nutsuwa cewa yanzu tabbas ruwa ya kai ko ina shikenan wanka ya a shar'ance wanka ya yi zan manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam hatta idza khuyila ilai annahu qad istabra'a albashara huyyila ilaihi sai in yana yana sai ya ji kaman sai ya ji cewa da lalle ko ina ya samu ruwa don da gani kake yanzu kana kallon nan nan ya samu ruwa nan bai samu nan shi kenan amma abu ne su gashi ne su bane ga sanan da yawa sai ka zuba ruwa a ciki ka buga ka buga ka cicci ka cicciuda to ba ka da tabbas 100 bisa 100 cewa ruwa ya shiga ko ina amma aglabu zanni cewa ruwa ya samu ko ina da wannan shari'a in za ta kama garin shari'a ta yarje maka wannan su sa nan sai ɗebo ruwa a zuba bariyar dama bariyar hagu shikenan an yi wanka ke قال أبو محمد هذا أحب إلي من حديث سالم بن أبي الجعد وانك إيه إيه wanda ba gashi eh yayi me ya mutum in kai ba gashi ya zuwa su daya yayi dama abin da ake so yi ya abin da ake cewa wankan janaba ko wankan haila ko wankan nifasi ko wankan juma'a ko wankan shiga duk wanka wanka na shar'an musulunci ka gama hada jikinka duk ruwa ya samu da niyan yin wanka shikenan wanka yayi da zaka zo karkashin shawa sannan ruwan sama ko ka bude ka shiga ciki ka zuba ko ina ya samu janaba an kayi wankan janaba ta yi wankan haila ta yi wankan nifasi ta yi wankan juma'a an yi wankan shiga musulunci duk wani wanka da musulunci an yi ma'ana a hada ko ina jiki ya samu ruwa wanka ya yi ke an fahimta wace irin tambaya kenan ba iya sallah da shi kuma wannan tambaya ce noma wankan noma ne wannan za a yi noma haka za a yi wannan wanka tuwai in sabuli in ka zo za ka yi wanka sai ka sa sabuli ka wanke jikinka duka dama ka zo da niyan yin wanka ne niyya tana faruwa ne daga inda tun mutum da ya nufi ban ɗaki da wace niyya ya shiga abin da yake nufi shi ne mai abin da zai yi to ya yi niyya kenan niyya ta zauna kenan zai shiga ya alwala zai shiga ya yi wanka na jin daɗi zai shiga ya yi wankan janaba niyya ta kullu kenan da ya shiga je ya dauki soso da sabulu ya wanke jikin shi duka sai ya bude shawa ko ya ɗebi ruwa ya wanke ya wanke jikin shi duka wankan janaba yayi ko bai yi ba yayi babu الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد mutum da matarsa su yi wanka a cikin roba ɗaya ko bokiti ɗaya ko mazubi ɗaya yana ɗeba tana ɗeba wankan ya yi ko bai yi ba kuma za a iya mutum biyu su sa bokiti tsaka tsakaninsu wannan na gefe wannan na gefe wannan na kamfata yana zuba wannan na kamfata tana zubawa wani bai koma cikin bokitin ba eh zai wahala ko wai ba za a ce mustahilin ba sai dai a ce zai yi wahala mustahil ya fi tsanani da zai yi wahala ko mustahil abu ne da ba zai taba yiwuwa ba zai yi wahala mai yiwuwa ya yiwu amma da wahala ba haka ba ne ba قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن كربو لنا عائشة الله إكرامة داتتي كنت أغتسل أنا ناكسن شيء إنا وانكا ني ورسول الله صلى الله عليه وسلم tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ka'idar take cikin larabci wa in ala damir raf'il muttasil atafta fafsil bi damir al munfasil uskun anta wa zawjuka al janna kuntu aghtasilu ana na kasance na wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min al janaba daga mazubi daya cikin wankan janaba ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو الفرق معنى عدد إناء واحد كنا wannan yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman lafiya yake da iyalansa shine yake haifar da wannan za a je a yi wanka tare za a yi kaza tare za a yi kaza tare amma kana fushi da ita ko tana fushi da kai ko kuna fushi da juna yaushe wannan abin zai faru ba za a taba zama lafiya ba an fahimta tumana aisalin zama din rayuwa ba za ta taba yiwuwa ka samu matarka yadda kake so ko ka ji dadin ta yadda kake so ko ki samu mijin ki yadda kake so ko ki ji dadin ki yadda kake so ba sai kowa ya tabbatar da ka'idojin da shari'a ta shimfiɗa ka'idoji guda nawa ne ka'idoji guda nan ne? ta gani ko? ka yi aure wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifi ka yi aure baka san hukuncin Allah ba لتسكنوا إليها مودة ورحمة sai an samu wannan sukuni tana samun kwanciyar hankali tana samun kwanciyar hankali to sharaɗin da zai sa ku zauna lafiya kenan ku ji daɗin rayuwa amma in ba nutsuwa ba kwanciyar hankali yaya wannan rayuwar za ta yi in wannan bai samu ba sai a dawo mawaddatan wa rahama akwai kauna da tausaya ma juna to sai a tsaya nan a yi wace ce aya ta uku eh me sai an ji me sai an ji kanta an ji kanwa matar wai? ayoyi ne guda uku sun shifi da maka yadda za ku yi rayuwa kai da matarka duk sa'an da aka saba aya daya rayuwan ba za ta tafi ba Allah ne shirya ya shirya antum libasul lahunna to shi ke wa hunnan libasul lahunna wa antum libasul lahunna libas ina ma nan libas rufa asiri me tufa me tufa ka sa tufa ne don ka rufe me asiri asiri in ba mu tufa rayuwar ba za ta tafi ba ita take rufa ma asiri kai kuma kake rufa mata asiri ana mantawa ne da ana daukan aiki karatu ana aiki da shi da wani ya tashi matarsa ta ta yi mishi ta dame shi gida sai tashi ya je wajen sayyidina Umar ya je kai kara ta fiye mita ta yana zuwa kofar gidan sayyidina Umar sai ya ji abin da yafi abin da ake mishi gida sai ja zai koma sayyidina Umar ya ce yaka yaka menene lafiya ne a haizacin ba komai kuma ya fita shi ba ce ga abin da ya faru ne gida na zo in kawo kuka kara a wajenka sai kuma na zo na tarar da sai ya ce me me sai na mun karanta mana ai ba mu karanta ba eh sai ce ita ce ke kula da abinci na da tufata ita ce kuma mutunci a wajena take hana ni fita waje ita ce mutunci a wajena ita ke hana ni fita waje ita ce zai min daraja eh ita ce ta sa ka zama wane in babu ita sai Allah ya kiyaye ya zama shi ma wane kenan eh haka abinda sayyidina Umar ya faɗa kenan ina hakuri da ita saboda ita ce ci da ci da sha da tufata kuma ita ke take hana ni fita waje haka ne haka ne ya ishe ta daraja ko bai ishe ta daraja wannan darajar da ake cike cikin wannan ka samu ya ya isa kai ka sauwake mata abubuwa da yawa in ta yi kuskure ma wacce ta zama rufin asirinka ita ce ai mata ba ku da hankali ai ba ta da hankali ta rufa ma asiri ta zama rufin asiri ta hana ka fita waje mutunci ya je zube ya ishe ta daraja ko ba za ka taba samun ta yadda kake so ba sai ka bi ka'idojin da aka shimfida ba ita ba ce ba fa haka ke ba ba za ki taba samun shi yadda ke so ba sai ki bi ka'idoji ba shi ba ne ba fa korewa ce daga Allah korewa ce daga Allah Allah ya hore maka rakumi yaro karami ya kama ya daga ya sauki ka ja rakumi gida guda ka ja ku tafi da Allah bai hore ma mace kunama sauro in ka saka guda miliyan hace ka musu kasa haka amma guda ɗaya sai ya hana ka bacci har gari ya waye ka daki bango ka daki jikinka ka kasa bacci ya hana ka saka saboda me Allah bai hore maka shi ba haka in sai in Allah ya hore maka ita ne zaka ji daɗi kaman kana cikin aljanna sai Allah ya hore miki shi ne za ki ji daɗi duk abin da yake so gashi nan yana jin daɗi ya yi miki amma in Allah bai hore maka ita ko bai hore miki shi ba kun kama wahala ga jin ga ta nan mace tun daga tsakar kanta har tafin kanta abin jin daɗi ne abin kwanciyar hankali ne abin nutsuwa ne abin menene ne taskunu ilaiha ba haka bane ba amma kana kallo ka kasa jin daɗin kina kallo ki kasa jin daɗin me yasa an kauce tsarin shari'ar musulunci kenan ko to insha Allah za a zo a tattauna wannan matsaloli guda uku da shari'ar musulunci ta gindaya kasancewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna dan Allah ka je kai tunane wa ya faɗi wannan maganar shikenan Allah ya faɗe shi ne haka ba shi da magana ba ta da ma'ana ba ta da kima ba ta da daraja ka je kai tunane a ciki ka gani ina ma'ana hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ke da shi duka kuna rufa ma juna asiri sai aka fito bakin kofar gida ko sakar gida ana ta zage-zage ana an rufa asiri sai maganar da ke cikin gida ya fita waje an rufa asiri to ba za ta jin daɗin rayuwa ba duk dukiyar da kuka tara da duk abubuwan da kuka tara don jin daɗi ba cikin jin daɗin yake ba jin daɗi horewa ce daga Allah Allahumma ji nafi man hadai wa afi nafi man afai wa tawalla nafi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم